والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwar mu ta sake isowa wannan rana ta litinin ji'u ilaiha wato idan bawa yayi laifi kuma sai ya tuba daga wannan laifin to shin zai koma matsayinsa ne na baya ko kuwa ma'ana zai koma matsayinsa na baya wanda yanzu zunubi ya kankare masa koko ya yi ƙasa yanzu hawa yake yi mun ji yadda malamai suka rabu wajen bayanan da suka yi dangane da wannan matsala ɗin wasu malamai sun ce idan mutum ya tuba zai koma matsayinsa na baya wato in har mutum ya yi laifi kuma ya tuba taubatan nasuha to yanzu ya koma matsayinsa na baya saboda wato ai at-taubatu tajubbu dhanba bil kulliyya wa tusayyiruhu ka allam yakun haka ne ko wani waje ma ai ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim kaga shi ne wasu malamai da aka da irin wannan nusus sai suka ce idan mutum ya yi laifi sai ya koma wato ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya koma matsayin sa na baya wasu malamai suka ce wato mutum ba zai koma matsayin sa saboda ita laifi ko in ce shi laifi yana zaɓaɓɓuwa da mutum ƙasa ne kamar misali tunda al'amarin mutum ba tsayawa ke a gaskara ba ai an ce dama imani ya zai wa yankusu ya zai bi ziyarati al'amal wa yankusu bi na tasiri da haka duk lokacin da mutum ya ƙara yin aiki mai kyau to ƙara kusa da yake zuwa ga Allah darajarsa tana ƙaruwa lokacin da mutum kuma ya laifi nan kuma zarfatowa ba zai yi hadith al-qudsi ne karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakaito daga Allah subhanahu wata'ala da Allah ba buke yake ambata bawa matukar yana kusata zuwa ga Allah da nafin fili wato babu abin da bawa zai aikata wanda Allah ya fi kauna kamar abin da Allah ya faranta masa kuma in yana ƙara kusata zuwa ga Allah da nafin fili Allah ta'ala zai so shi zai datar da dukkan gabansa zuwa ga abin da shari'a ta dace wanda take so kaga yana ƙara samun kusaci ne ke na zuwa ga Allah don haka kuma idan mutum ya laifi laifi kuma ƙasa da shi yake ko haka ba yana ƙara zaɓaɓawa da shi ƙasa don haka sai suka ce ashe wanda laifi ya kakkaɓo shi ya yi kasa lokacin da ya tuba da sabon hawa sai ba ya zama tsako to kun sai a ɗan bayani wato na shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ya ce wa sahihu anna min at-ta'ibin man la ya'udu ila darajatihi abin da ya inganta shine daga cikin masu tuba ba duka bai ɗaya suke kasancewa ya danganta dangane da tubar tasu da kuma abin da ya biyo bayan tubar. Don haka Shekul Islam ya ce abin da ya fi inganci daga cikin waɗanda suka tuba daga laifi, akwai wanda ba ya koma zuwa ga matsayinsa. Wa minhum man yahudu ila a'la minha amma daga cikinsu akwai wanda yake komawa ma matsayin da ya wuce ma nasa na baya. fayasiru khairan mimma kana qabla dhanbi yanzu bayan tuba sai ya zamanto ya fi samun matsayi mafi alkhairi sama da wanda da yake kansa kafin ma ya laifin ma'ana kenan laifin da ya aikata wanda ya sabbaba masa kuma yin tuba to tuban na yanzu ta sanya masa wani karsashi wanda ya ƙara kusatan ubangijinsa sama da baya don haka yanzu tubar ta sabbaba masa matsayi saboda na da to shine malam ya bada misali yace rajulun musafirun sa'irun ala tariqi bi tumanina wa amnin wato tamkar mutum ne wanda yake tafiya akan hanya cikin nutsuwa ya tashi daga wani gari zai tafi wani gari cikin nutsuwa wa amnin kuma yana cikin aminci baya fargaban barazanan wani abu fa huwa ya'du marwatan wa yamshi ukhra wani lokaci ya sukwana abun hawansa ko shi ma ya hanzarta wani lokaci kuma ya tafi tafiya normal tafiya saboda yana cikin aminci wa yastarihu taratan wa yanamu ukhra wani lokaci sai ya zauna ya huta saboda yana cikin aminci har ma wani lokaci ma bacci zai kasan aminci yake kawo haka ko Allah ka maida mana kasar mu cikin amincin da take shekarun baya da jimawa ana dawowa daga wa'azi nesa aka je sai mota ta samu matsala akan hanya da daddare sai aka tsaya ana ta ƙoƙarin yadda za a gyara motan da direba da waɗanda suke a cikin jama'a waɗanda suke da masaniya dangane da hidiman ƙarfe ana ta ƙoƙarin a ga an gyara mu kuma jama'a kowa sai aka koma gefen hanya a kwakwanta kuma abin abin nan babu ruwa a wajen sai aka ce ina za a sami ruwa babu ruwa ana so za a ƙara wa motar ita ma ruwa ta tafarfasa ita ma can daga nesa sai aka hango torchlight wasu suna tahowa aka hango torchlight babu wani matsala mutanen suka zo karfe biyu ne da wani abu na dare cikin jeji mutanen suka zo ba sa tsoronmu su mu ba ma tsoronsu aka yi sallama aka tambaye su Allah ta ina za a samu ruwa suka ce wai amma da in kun gangara ta can haka akwai wani waje inda ruwa ke taruwa yana da tsafta za a iya ɗiba aka fantsama cikin jejin ba wasu suka fantsama suka je aka ciko Najeriya a da kenan Allah ka maido mana da amincin to idan mutum matafiyi ne in yana tafiya cikin aminci da nutsuwa to ba shi da fargaba dan haka zai iya yin sakaci ma ko ba haka ba inda ya kamata ya hanzarta ya wuce saboda aminci ma sai ya sakaci abinsa sai ya zauna ya huta har ma ya bacci to tamkar irin wannan mutum ne ya hau kan hanya wa yastarihu taratan wa yanamu ukhra fa bainama huwa kadhalik yana cikin wannan yanayin nasa na aminci da kwanciyar hankali iz arada lahu fi sirrihi dhillun zalilun sai inuwa mai kyau dhillun zalil wato wacce take lub lub sai ta bujiro masa wa ma'un baridun sannan ya ga ruwa kuma mai sanyi abin da matafi yake so wa maqilun kai har ga wajen da zai kwanta ma huta istiraha shine alqailula wa rawdatun muzhiratun ya ga ma furanni waɗanda wato ya ga dausayi wanda yake mai furanni waje mai kyau kaga akwai breeze mai daɗi kenan iska mai daɗi wajen da matafi yake so ya huta fada'athu nafsuhu ila an-nuzuli ala tilka al-amakin sai zuciyarsa ta raya masa akan ya sauka a wannan wajen yana cikin tafiya cikin aminci sai ga wannan yanayi sai ce ka ga wani waje mai kyau ba ni tsaya kawai na huta kaga ko bai ne hutawa ba zai tsaya huta ko fa yanzilu alaiha sai sauka a wannan wajen wajen wannan dausayin ga inuwa lublub ga ruwa mai sanyi ga wajen da zai huta ga mafuranni iska mai daɗi ya sauka yana hutawa fa wasaba alaihi minha aduwwun shikenan sai wani abokin gaba kuma sai ya afko masa fa akhadahu ya kama shi wa qayyadahu ya masa takunkum ya daure shi tam wa mana'ahu an sayr ya hana shi tafiya ya bar shi a wajen cikin daji a daura gam ya tafi fa ayana halaka mutumin sai ya ga cewa shi fa yanzu ya halaka an daure shi gam a wannan waje a cikin jeji me ya ja shi ya tsaya inuwa mai daɗi da ruwa mai daɗi ko da fulanni zaharatul hayatid duniya abubuwa masu kyau waɗanda suke na sha'awa sai suka ja shi sai tsaya a wajen yana wajen kawai sai aka ɗaure shi gam sai ya ga cewa shi fa yanzu ya halaka wa dhanna annahu munqati'un bihi yaga cewa shi fa yanzu dhanna anan ai aikana ya tabbata shi wa fa yanzu shikenan munqati'un an katse shi ma'ana an halaka shi kenan shi wanda za a halaka ne kamar yadda Allah ce faquti adabirul qawmil ladina zalam wa annahu rizqul wuhushi wasiba yaga shi fa yanzu ya zamanto kawai abincin namun daji da sauran zakoki su ne za su zo kawai su kalaci da shi kana tafiya da kafafunka ma ya ka kare da su balle a daure wa annahu kan hila bainahu wa bain maqsadihi alladhi yu'mihi yanzu shi an sha makance an kange tsakaninsa da inda ya dosa yake nufin ya kai yanzu ya gama ɗebewa tsammani fa baina ma huwa ala zalika yana cikin irin wannan yanayin ta taqazafa dhunun zace zace a cikin zuciyarsa da tunane tunane suna ta bujiro masa id wa kafa ala ra'sihi waliduhu shafiqul qadir kawai sai ya ga mahaifinsa mahaifinsa kuma wanda yake mai ƙaunarsa kuma alƙadir wanda yake da iko yana da ƙarfi yana da hila yana da dabarbarun da zai kubutar da shi ba wai wanda ba zai iya masa komi ba yanzu zai samu kwanciyar hankali ko ba zai samu ba zai samu nutsuwa bayan da ya ɗaya tsammani fa halla kitafahu wa quyudahu sai ya warware masa wannan kitab shine al-wifaq daurin da aka yi daurin da aka masa imma bi hablin aw bi ghairihi an tamke shi tab wa quyudahu da wannan takunkumin da aka masa ko sasari da aka sa ko mari da aka sa masa duka kaidi kenan takunkumi to sai warware masa wannan yanzu ya zama ya yantu ko bai yantu ba yanzu hope zai dawo masa daya ɗaya bai tsammani wa qala lahu irkabi tariqa sai ya ce masa hau hanya karka saki taɗewa yanzu ma barin hanya kai ka taɗe gindin wani abu da ya baka sha'awa shine ka faɗa hannun wa abokin gaba ko ya maka wannan abun har ka tsammata ka halaka to yanzu tunda kayi nadama kuma Allah ya kawo ni na kunce ka hau kan hanya maza karka sake taɗewa wa hadar hadal aduwa ka kiyaye wannan abokin gaban eh karka tsammata ya tafi ne ai fa innahu sayaudu zai dawo kenan ko wa hadar hadal aduwa fa innahu ala manazil tarif domin yana nan dukkan hanya inda za a iya yada zango manzila ma'ana inda za a iya sauka yana nan yana jiran ka in ka kuskura ka sake yada zango zai same ka laka bil mirsad yana nan a madakata yana jiran ka ka kuma komawa to za ka haɗu da shi wa alam sai baban ya ce masa kuma ka sani annaka ma dumta hadiran minhu matukar kana cikin taitayinka game da shi mutayaqqinan lahu ka faɗa ka game da lamaransa to la ya kadiru alayka ba zai taɓa samun iko akan ka ba domin shi yana nan a madakata yake yana nan a gindin waɗannan manazil in dai har hanyar ka kabi baka sauka a waɗannan wajajen ba to ba abin da zai iya maka hau hanya amma ya masa kashe da ya ce fa'iza gafalta wa saba alaika in ku har karar kana game da shi to zai sake afka maka kuma zai kama ka tam ya sake ɗaure ka sama da baya sai mahaifin ya ce masa wa ana mutaqaddimuka ilal manzil wa farqun laka ni zan riga ka isa gida nayi gaba biyo ni baya wa farqun laka ni na rigaye ka kenan duk abin da yake nufi kenan na rigaye ka fattabi'ni alal athar da haka biyo bayana nayi gaba amma a hanyar ka kasancewa wani abokin gaba yana nan yana ɗaryanka kuma ka kuskura ka tsaya a irin wannan masaukan za ka haɗu da shi to malam yace fa idza kana hadha sa'iru kayyisan fatinan labiban hadir adh-dhihn wal aql in har wannan matafiyi ya zan kayyisan wanda yake mai kaifin basira fatinan wanda yake faɗakakke mai hankali labiban duk ma'ana ɗaya yake kayyisan fatinan labib duk ma'ana ɗaya yake kalmomi na mutaradifat mai kaifin basira wanda yake faɗaka akan abu mai hankali al-lubb shine hankali hadira dhihin wal aql wanda tunaninsa yana nan tare da shi hankalinsa yana nan tare da shi kaga yanzu waɗannan abubuwa dukan su kalmomi ne wanda suke mutaradifat al-kayyis al-fatin al-labib dukan su in an ce hadiru dhihin wal aql shi din ma duk an fassara waɗancan kalmomin mutum da in har mutum ya zama mai hankali ne fadakakke ne ba rafkanan ne babu gidafi ba gidafu mi ba kuma yana cikin hayyacinsa ya san me yake yi in har haka ta faru tun da yanzu baban ya yi gaba baban ba a baya yake ba kuma tare da shi yake ba shi ya yi gaba kaga kenan ashe in ya sake tsayawa za a sake ɗaure shi kuma yanzu baba baya dan baba ya yi gaba to in har mai hankali ne istaqbala sayrahu istiqbalan akhar aqwa min al-awwal yanzu zai fuskanci tafiyarsa fuskanta ta daban wadda ta fi ta da ko ba haka ba da a cikin kwanciyar hankali yake baya tunanin akwai barazana yanzu kana tsammani za mu tafiya karfe biyu da wani abu cikin jeji ba mu sani ba a in an zo gari ya da zango za a yi ko ba haka ba ne akwai wajajen da ya da zango za da rana ma da kula uzai ake wucewa ya da zango za a yi kuma ba ka tafiya yanzu akan hanya kawai kai fakin wani waje a jeji ba a yi Allah ka maido mana zaman lafiya to kaga idan wannan matafiyi mai hankali ne haka ta faru gare shi yanzu zai fuskanci tafiya tafiya wacce take ta fita da karsashi ta fita da kiyayewa wa atammu ko wa atamma washtadda hazar hazarahu kuma yanzu zai fi cika da kuma tsananta shiga taitayinsa wata ahaba li hadal adui zai fadaka dangane da wannan abokin gaba tun da bai san da shi ba yanzu ya zo ya daure shi ya tafi amma mahaifinsa ya zo ya kunce shi kuma ya ce masa yana nan to kaga yanzu tunda an ce masa yana nan kuma ga ma wajajen da yake tsayawa kuma kada ka kuskura ka tsaya a wannan wajaje ci gaba ya tafi har ka isa gida har ka kai gari to kaga yanzu in mai hankali ne zai fadaka sosai ko wa a'adda lahu uddatahu zai tattali irin tattalin da ya kamata a yi ma abokin gaba irin wannan don haka fa kana sayruhu thani aqwa min al-awwal tafiyarsa da zai yanzu ta biyun nan ta fi ta farkon karfin kiyayewa wa khairan minhu kuma ta fi shi alheri wa wusuluhu ila al-manzil asra'u kaiwa gida da zai kuma yanzu zai fi hanzari da in yana tafiya da takama yana lakaf lakaf a yanzu tunda haka ta faru hanzari zai yaga maza ya kai gida haka lamarin yake ko wa in gafala an aduwihi amma in ya rafkana ya ɗauki hankalinsa ya manta da abokin gaban nan nasa da ya ɗaure shi wa ada ila matsali halihin awwal ya koma zuwa ga yanayinsa na farko tafiya tukub tukub da kuma ƙoƙarin tsayawa a matsaya min gairu ziyadatin bai ƙara hanzarin tafiyar ba wala nuqsanin bai rage ta ba wala quwwati hadarin bai ƙara ƙarfin shiga taitayinsa ba wala isti'dadin bai ƙara tattali na kiyayewa abokin gaba ba in har haka yayi kuma to ada kama kana zai koma kamar yadda da ya kasance wa huwa mu'ridun lima ta'arada lahu awwala yanzu zai bujiro zai zan abun wato abun bujirowa ne ga abin da ya bujiro gare shi na farkon lamarin wa in awrathahu dhalika tawazunan fi sirrihi wa futura in har wannan liƙa'in da ya da wannan abokin gaba da kuma wannan rafkanar tasa ta gadar masa daidaita baya da gaba yana ga yadda yanzu a baya kafin ya gamu da abokin gaba daidai yake da bayan ya gamu da shi ma ya dora su a ma'auni ɗaya wa futuran kuma ya zamanto ya yi rauni a wajen ƙoƙarin kiyayewarsa alfutur a nan abba'afu kenan wa tazakkuran litibi sakilihi kuma yana tattina daɗin wajen hutawan nan nasa da ya samu wa husni zalika rawdi da kyakkyawa wato da kyawun wannan tafkin da ya samu mai furanni wa azubati ma'ihi da ruwansa mai daɗin nan ya ci gaba da tuna wannan lam ya'ud ila mithli sayrihi ba zai taɓa komawa ma irin tafiyarsa ma ta farko ba ko ba haka bane tafiyar farkon ma ba zai koma kanta ba wani ƙasa amma kana yanzu sai kasance akan yadda yake na farkon ma yanzu ya sake tawaya ai baya bukatar shirin bayanin ya fita kenan ashe idan mutum yana tafiya wannan tafiyar da ake zuwa ina kenan zuwa kiyama mutum yana tafiya cikin nishadi ya yi hanzari inda ya so ya tafi sannu-sannu inda ya ga dama haka lamarin yake ga mutane mafi yawa illa marahimar wani lokaci a yi sakaci ne wani lokaci kuma a dage فمنهم ظالم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله to haka lamarin yake daga daiwa daga cikin mutane a tafiya sannu sannu wani lokaci a dage wasu dage wa gashi nan dai to lokacin da mutum kuma ya ga ababen sha'awa na duniya daga cikin ababen da shaidan yake jan hankalin al'umma shine tamkar waɗannan ababen da aka siffanta inuwa lublub ruwa mai daɗi wajen hutawa da za ka ɗan istiraha ga furanni suna kaɗawa shi ke na mutum sai karkata ya tsammata romo ne kitsa rogo ne ashe daga nesa ne yake ganin walƙiyarsa sai ya je in ya taɓa sai ya ji tauri in ya ɗanɗana ya ji ɗaci ashe rogo ce ba kitse ba ne shi kuma sai ya ɗaure shi gam to in Allah ya yi wa mutum gam da katar ya yi nadama bayan da ya ga cewa yanzu shi fa ya halaka yayi nadama ya roki ubangiji ya yafe masa dan in yana da yaƙinin in Allah bai yafe masa ba laifukan da yayi ya kama shi da su ba zai tsira ba to sai ya tuba to ubangiji mai yalwar gafara ne kaunar da yake wa bawansa ta wuce kaunar da iyaye suke masa kuma kaga yanzu in mutum mai hankali ne sai ya zamanto ya falaka bashi bashi da yanzu wannan kofar da ya santa ba zai yadda ya sake fadawa ba la yalgul mu'min fil hujr wahid marratayn ba zai kuma fadawa ba kuma zai rika taka tsantsan da hila irin ta shaydan to in har mutum ya zama haka da yayi aiki mara kyau yanzu kuma ya tuba kuma ya samu shi'uri a ransa cewa yana fatan Allah ya yafe masa yanzu zai ƙara in har mai hankali ne to zai ƙara aiki sama da kafin ya zunuba zai dage ya tabautar Allah ya yi tabautar Allah ya yi tabautar Allah dan me yasa li yasbiqa ma fata ko ba haka ba abin da ya kubce masa a bayan zai samu ya riska abin da ya rage masa na rayuwa to kaga sai ya zamanto in haka ta same shi kenan shekul islam yana nuna mana matsayinsa yanzu ya wuce matsayinsa na kafin ya zunubi ko bai wuce ba amma idan ya yi sakaci ba ya sake kuma afkawa zuwa ga irin wannan laifin ko ma ya aika wanda ya wuce wannan laifin yanzu bai aiki da hankalinsa ya yi ma ubangiji laifi ya tuba kuma ya sake faɗawa tarkon shaidan to kaga yanzu shi sai in bai yi sa'a ba yanzu matsayinsa ya kasa ma matsayinsa na da kafin ya laifi domin yanzu da ya yi laifi ya tuba kuma yanzu ya sake komawa laifi kaga sai zama to sun abin nan sun ma'amano sun magafaro sun ma'amano sun magafaro sun masdadu kufra kamar yahudawa ke lam yakun lahu ya gafira lahu wala li hadihum tariqa to ka shekul islam ibn taymiya sai insafi a cikin wannan lamarin cewa akwai lokacin da mutum zai laifi gwargwadon yadda ya yi tuba da kuma azamarsa na ƙoƙarin ya ga cewa ya gyara abin da ya na baya domin Allah maɗaukaki haka ya mana umarni cikin alkur'ani innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tunkudewa munana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wa atbi'il hasana wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha iya wa mummunan aiki da a da aka yi da kyakkyawa to in har mutum ya yi haka to zai shafe masa wancan na baya to kaga wannan mai wannan sifa sai zama shine wanda ya fada ma'anar waccan aya kenan ta cikin suratul furqan da Allah madaukaki yake siffanta ibadar rahman والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما kaga sai fada cikin wannan ma'ana da an yi munanan ayyuka yanzu kuma an dawo an dage an tuba kuma sai aka yi ta ayyuka masu kyau to wadancan na bayan ma Allah zai mai da su zama to sakamako mai kyau bi idin Allah ta'ala Allah ubangiji ya ba mu ikon yin tuba Allah ka yafe mana kurakuran da muka aikata kada ka kama mu da shi to tuban nau'i nau'i ce ai na ambata mana bakin muzuru ko to ba a san bakin muzuru eh tuba ta gaske ake so tuba ta gaske ita ce at-taubatun nasuha wato tuba wacce take mai kyau mai nagarta qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار cikin suratul tahrim Allah ya ce ya ku wanda sun kai imani tubu ila Allah tawbatan nasuha ibn abbas Allah ya masa rahama yace da inda kaje nida'u ahlul iman ya ayyuhal ladina amanu yace dusu ka sakunne wani alherin ne da zai kai ka aljanna Allah zai gaya ba ko wani hani ne wanda zai baka kariya daga wuta don haka Allah ya ce ya ku wanda sun kai imani tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya kaga sai da aka kira su da sunan mai da sunan imani ashe imani baya hana laifi imani baya hana laifi sai dai ba a ganganci ne imani yakan hana ganganci kuma imani yakan sa bawa in yayi laifi ya koma zuwa ga ubangijin sai tuba amma kai ka ce ba za ka yi laifi ba wallahi ba ka isa ba ganganci ne ba a so kai laifi da ganganci ba a so sai dai laifi ya zo maka da tawili ko kuma a bisa kuskure ko kuma bisa zamiya kuma wanda mu yayi ta bisa zamiya zamiyar shaidan kenan to yakan faɗaka ya gane cewa lalle yayi laifi sai ya koma ya sulhu da ubangijinsa to shine ubangiji ya ce mana ya ku wanda sun kai imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum lalle in kuka tuba akwai tsammanin ubangijin ku zai yafe muku wato ya kankare muku an yi kafira an ku zai kankare muku sai ya atikun ai an ya hudda an kun haɗi atikun ke zai shafe muku kurakuran nan wai da khilakun jannatin kuma zai shigar da ku aljanna a dalilin tuba ta jirimin tahtihal anharu wanda ƙoramu suke gudana karkashin wannan ana ambata mana ne don a san cewa aljanna gidan ni'ima ne kwatance ne Allah yake mana kullum ba wai don cewa iya abin da aka faɗa shi ne aljanna ba ruwa na gudu a karkashin ta har ma kai ta tunanin irin ruwan sabon gari ne to kawai ana gaya maka ni'ima ne akwai ni'ima dan adam duk wani abu mai rai yana son waje da ruwa ko iya abin da zamu iya idraki ne a kwakwalwar mu shine ake gaya mana na aljanna ma bai tsaya nan ba aljanna sai ka shiga ba Allah ka shigar da mu aljanna sai an shiga amma abin da kake jin daɗi ne na duniya kawai sai a gaya maka wani samfurinsa ‘ya'yan itace kana so ka ta ci abinci kuma ba ka so ka saba da shi wanda ka saba da shi ba shi da daɗi haka lamarin yake ko eh duk wanda ka saba da shi ba da daɗi wanda baka saba da shi ba ko bai kai naka ba sai ga shine mai daɗi a duniya to sake ma kwatance cewa wa wujudihi mutashabiha kana son mata sai a kawo ce maka akwai su suna nan kuma aka ce ma ba sa tsufa kai ma bakka san tsufan aka ce a haka za ka zauna eh kuma aka ce kai kakkarfa ne gashi nan dai aljanna sai an gani shagwaba kala kala amma sai ga wanda ya dage a duniya to malam yace wan nasfu fi tauba abinda ake nufi da an nasfu cikin tuba huwa takhlisuha min kulli githnin wa naqsin wa fasad shine a tsarkake ta daga dukkan abin da zai munana ta wato abin zai gurɓata ta a tsarkake ta daga dukkan wata naƙasa a tsarkake ta daga dukkan abin da yake na ɓarna wanda shari'a ba ta so tuba wacce take tacacciya قال الحسن البصري رحمه الله حسن البصري الله يمسى رحمه yake cewa hi an yakuna al-abdu nadiman ala ma mada shine mutum yayi da na sani akan abin da ya shude mujmi'an ala Allah ya'uda fihi kuma yana tattara zuciyarsa ba zai ƙara komawa ba ya tara zuciyarsa cewa ya tara azamarsa da niyyarsa cewa ba zai ƙara komawa ba kuma ya yi da na sani ai da na sani shine jigon tuba ko duk abin da ba a yi da na sani a kansa ba ba a tuba ba wa qalal kalbi shi kuma yake cewa an yastaghfira bil lisan wa yandama bil qalbi wa yumsika bil badani abinda ake nufi da at-taubatun nasuha shine harcen mutum ya yi istighfar ya roƙi Allah ta'ala ya yafe masa da baki ya faɗa harcensa ya furta wa yandamu bil qalbi yayi da na sani kuma a zuci wa yumsika bil badani sannan ya kame aikata wannan abin da ya tuba akan nasa kuma da gabansa ai gaba ce take yin laifi ko gaba ce take laifi to don haka laifin da gaba ta yi sai mutum ya kame zuciya ma gaba ce ko ba gaba ba ne tana laifi ko ba ta yi wani irin laifi na kamar ya zuciya ce umarni a ne a mai take umarni a gabbai ko to gaba ce ta laifin kenan ba zuciya ko zuciya ce ta yi ba ita ta yi ba gaba ce ta laifi in zuciya ta yi umarni da mummuna gaba kuma sai bata aikata ba ana rubuta wa mutum laifi inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam ta'mal aw tatakallam hadisi ne ko kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce cikin bukhari Allah ya yafe ma abin nan al'umma ta abin da ta darasa a cikin zuciyarta matukar dai bata faɗa da baki ko gabbai sun aikata ba kaga ashe ba laifi bane kenan ba a dai so a dinga yi amma haka ne abin da kuka faɗa ko abin da ya faɗa din zuciyar tana laifi amma ana zuba ku hararo laifinta ba na'am niyya shi ne abin da ɗan uwanka ya faɗa ya ita umarnin take yi shi ne duk mun koma kan maganar tasa da farko me laifin da zuciya take yi a kama ta kuma da shi ai Allah ya ce inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula to me laifin da zuciya take yi na'am duk kuna kekewayawa mummunan su'u tikadin su'u'tikad mummunan ƙudiri idan mutum ya bayyana biyayya ga Allah a bayyane amma zuciyarsa tana rike da kafirci za a kama shi da kafirci idan mutum ya yi aikin kirki a bayyane amma zuciyarsa manufarta ba haka bane a kiyama sai Allah ya kare shi akwai wanda Allah zai ce musu kazabta farkon wanda za a so makawowa ma kaga da malami ne da mai kuɗi da kuma wanda ya jarumi a wajen yaki su Allah zai so mu karaitawa to kaga laifin zuciya kenan ita ce mummunan kudiri kudiri na kafirci kudiri na shirka kudiri na bid'a kudiri na riya duk irin wannan su'u tika ta rike a cikin zuciyarta wanda shari'a ba ta so to shine laifin ta ita to don haka ashe taubatun nasuh hatta wannan din idan mutum ya tuba gaba sai ta daina ita ma zuciya gaba ce to kaga shi alkalbi yace har ce ya istighfar tuba din kenan mutum ya faɗa sannan zuciya ita kuma ta ƙudurta niyyar cewa ba za ta ƙara aikata wannan laifin ba sannan gaba sai ta kare daga abin da ta aikata in hannu ne yayi kar ya sake in kafa ce kar ta sake in baki ne in ido ne in ita kanta zuciyar ce ita ma kar ta ƙara komawa zuwa ga wannan itiƙadan cewa ai wancan malamin yana gani da haka aje wajen su zai gaya mana me ya faru zuciya ce take kudurtawa sai ta yadda to wannan yaddar ba katta yi ai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arwafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad gabbai ne suke aikin gabar zuciya ce ya gaskata a zuciyarsa duk wanda ya je wajen boka ji annabi ko dan duba kuma sai ya gaskata shi a abin da ya faɗa masa ya faɗa masa dubar da ya yi ko kaza kuma sai zuciyarsa ta yarda ai zuciya ce ta yarda ko bai furta baki ya ce ya yarda ba amma zuciya ta yarda annabi ya ce to ga hukuncin da yake kansa kafirci Allah ka tsare wa qala sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib sa'id at-tabi'in rahimahullah yake cewa taubatan nasuhan tansihuna biha anfusakum ai ku tuba zuwa ga Allah ma'ana tubu ilallahi taubatan nasuhan sai fassara yace tansihuna biha anfusakum wanda za ku yi makawunan ku nasiha da ita tuba wanda za ta sanya ka a saiti tuba wanda kai ma za ka rike makanka fada akan abin da ka aikata to an ka tattara waɗannan ma'anoni baki ɗaya na waɗannan magabata insha Allah zai baka haske na abin da ake nufi da tuba wacce take nasuhan ingantacciya ke ƙara ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah yake faɗa cikin madarajus salikin yace an-nasu fi at-taubati yatadammanu thalathata ashiya yace abinda ake nufi da an-nasu cikin tuba nasiha a tuba ingantacciyar tuba kenan yatadammanu thalathata ashiya ya tattara waɗansu abubuwa guda uku الأول أبو نفركو تعميم الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته نفركو يتي تعميم الذنوب واستغراقها بها أجمع ذنوب da aka nutsar da shi biha da ita wannan tubar ma'ana zunubin kada a bashi kowane saƙonsa wannan tubar ta shiga gaba ɗayansa an nutsar da shi a cikin ita wannan tubar da aka yi bi haifu la tada'u zamban illa tanawalatu yadda ba za ta bar wani zunubi daga cikin zunuban ba face tubar sai ta shafe shi gamewa kenan wato tubar ta zamanto all encompassing duk abin da aka tuba akan nasa ya zamanto tubar ta mamaye shi kada a ce akwai wani ɗaifi mun gane kada a ce akwai wani ɗaifi neman mata yake yi yana zinace-zinace matsala sai ya tuba daga zina to hatta abin da zai kai zuwa ga zina wasila ita ma ya katse ita kada kuma ya tuba daga zina kuma sannan yana yin magana da mata ajinabai magana wadda bata halatta ba ko yana kebewa da su to kaga wannan bata zama taubatan nasuha ba amma sai ya zamanto duk wani abu wanda zai kai zuwa ga wannan laifin mutum ya kange shi duk wani sassa na wannan laifin tubar ta shafe shi shi ne abin da ake nufi ta'amimu dhunubi wastighraqu biha a game wannan zunubin da aka tuba a kansa da tuba kuma a nutsar da zunubin baki ɗayansa a cikin tuba yadda babu wani ɓangaren zunubin face sai wannan tubar ta shafe shi asani abu na biyu na taubatan nasuha ijma'ul azmi was sidqi bi kiltayhi alaiha wato hallara nufinsa ya hallara nufinsa azama niyya dagewa ita al'azama ta wuce anniyatu kun san akwai al'iradatu akwai al'azmu wato akwai al'iradatu akwai anniyatu akwai al'azmu duk abu ɗaya suke nufi amma matakai matakai sun bambanta to al'azmu shine wanda yake ƙarshe wanda daga shi kuma sai ne sai aikin sai abin da aka kulla a shi sai Allah ta'ala ce manzon Allah ce wa idza azamta fatawakkal ala in har ka kai wannan matsayi na al'azm al'azama to shikenan to nan ijma'ul azmi ya hallara azamarsa nufinsa niyyarsa iradarsa yunkurinsa hukunci ya riga ya yanke a kanta wasu kuma sannan ya hallara ita azama da kuma gaskiyan niyya bikiltaihi baki ɗayansu duka waɗannan guda biyu ya hallara su alaiha akan ita wannan tuba da azama da gaskiya na furucin da ƙudirin duka ya hallara su akan ita tuba da haifu la yabqa indahu taraddudun yadda babu wani kai kawo kuma tattare da shi zan yi ne ko ba zan yi ba a sai lokaci kaza a sai kaza a babu wannan an riga an yanke tuba ce kawai kaga wanda yake wannan matsayin to ai babu sauran jinkiri kuma la yabqa indahu bihaythu la yabqa indahu taraddudun wala talawumun yadda ba zai dinga zargan kansa kuma me ya saka ma ya tuban ba wala intizarun babu wani dako babu shaurarawa bal yajma'u alaiha kulla iradatihi wa azimatihi zai hallara dukkan nufinsa da yunkurinsa a kanta mubadiran biha yana mai gaugautawa wajen yinta tawbatul nasuha ke ita ba a sa mata lokaci mace ya dinga tunani zai yi ne ko kuma zai yi ba eh wannan abu ba ke ya kamata a samu ne lokacin da za a san an girma ko ba haka ba ya kamata a san lokacin da yanzu a san an girma to kafin a san lokacin kuma sai a girbe mutum kaga an yi asara to taubatin nasuha ita ba ta san jinkiri daga lokacin da ka fahimci kaza laifi ne kuma kai niyyar zaka tuba zuwa ga Allah ka yi nadama yankewa ko yake shine yace walan tizaru bal yajma'u alaiha kullu iradati wa azimatihi mubaradiran biha yana mai hanzari zuwa gare ta na uku inji ibn al-qayyim at-talib yace takhlisuha min ash-shawa'ib a tsarkake irin wannan tuba daga dukkan garwaye kada a samu sha'iba wani abu wanda zai ba sofani a cikinta kar a garwaya ta da wani abu wanda zai lalata ta ita tas ake son tuba wal'ilali ƙariha da kuma waɗansu illoli waɗanda za su yi suka a cikin tubar ta zamba mai kyau ba alƙariha ta fi ikhlasi hawan da za su yi suka cikin tsarkin niyya to mutum duk ya kubutar da kansa daga waɗannan kudurce-kudurce wa hukumha li hasnil khawfi li hisnil khawfi min Allah wa khashiyatihi kuma afkar da ita wannan tuba cikin kangewa ta jin tsoron Allah subhanahu wata'ala alkhawf wal khashya duk tsoro ne da shiga taitayi da taka tsantsan game da lamarin ubangiji warwagabati fi ma ladayhi a sanya ita wannan tubar cikin kangewar kwaɗayin da ake yi na abin da ke wajen Allah na lada da aljannarsa wa rahabati mimma indahu a sanya tuban nan katangaggiya cikin tsoron abin da ke wajen Allah na azabarsa ga waɗanda ba su tuba ba la kaman yatubu li hibbi hajatihi wa hurmatihi wa mansibihi wa riyasatihi kada ta zamanto tuba ne kaman tuban wanda yake tuba dan ya kare wata bukatarsa akwai mai tuba dan ya kare bukatarsa ko budurwan ne tana son sa shi ma yana son ta kaman ya aukace ya aika sai wa ta yace ta wannan dan wiwin ba zan auren masa ita ba sai dai na shan wiwi dan ita to kaga akwai yiwuwar zai iya komawa ko to tubar ta zama to ingantacciya ne eh ba yayi ne dan kare bukatarsa wa hurmatihi ba kuma yayi ne dan karewa darajarsa ba kar a gan shi a kaskance wa mansibihi ba yayi ne dan karewa matsayinsa ba saboda wannan laifin zai taba masa matsayinsa to don haka baya tuba kawai ma ya daina dan matsayinsa ya ci gaba da wanzuwa a cikin jama'a to bata zama dan Allah babu ikhlasi a ciki war ya saki ko kuma shugabanci da yake yi mutane suka ki saboda yana shan giya ce kullun shugaba yana cikin wajen abin nan sai ya daina shan giya dan ya ci gaba da zama shugaba aw li hibbi quwwatihi wa malihi ko kuma ya tuba ne don ya tsare ƙarfinsa da dukiyarsa ya daina yin shaye-shaye matsala sai likita jinya ta same shi ya je sai aka ce ai wannan idan baka daina ba to baka da samun lafiya shi kuma abin da ya saka lafiyarsa yake so a zuciyarsa ya Allah shi ne masanin abin da ke zuciya bai yi don Allah ba wai yayi ne don nadama ba a'a yayi ne saboda kawai tsoron da yake ji za ta sanya masa jinya ko jinya za ta ci gaba da wanzuwa ko kuma ba zai san waraka ba sai in ya daina kaga wannan ba a yi ta da tsarkin niyya ba an yi ta ne saboda wannan dalili bukatarsa ce kuma da hibdu kuwwatihi wa malihi ko kuma ya tuba ne don ya tsare dukiyarsa a istid'a'i hamdin nas ko kuma mutum ya tuba daga laifi saboda yana neman godiyar mutane yabon mutane hamdi afsana'u kenan yabo ba godiya ba ko yana neman godiyar mutane ne mutane su dinga yabonsa yana neman wato yabon mutane ba godiya ba yabo aw istid'a'i hamdin nas yana neman yabon mutane mutane su dinga yabonsa shi yasa ka tuba daga abin da yake aikata awil harbi min zammihim ko kuma ya tuba ne don ya guje daga zarginsu. Au, li'alla ya talaffat alaihi sufaha ko kuma ya tuba ne kawai don saboda kada wawaye su mamaye shi, in yana aikata wannan abun to zai rika haduwa da wawayen da za su rika masa cin mutunci da bakaken maganganu, shi kuma baya san irin wannan ya rika haduwa da wannan wawayen. To don haka sai daina wannan laifin saboda gudun wautar masu wauta aw li qada'i nahmatihi min ad-dunya ko kuma dan ya biya wata bukata nahma shine alhaja duka dai abu ɗaya ne wato bukata dan ya biya wata bukatarsa ta duniya aw li iflasihi wa ajazihi ko kuma ya tuba ne saboda za masa fallasa warwaso ko saboda yanzu ya zama rago ya tuba ne saboda warwaso kudin kullum cikin riba yake kullum yana zuwa yana karɓan kudin kudin ruwa ya je bankuna ya karɓi overdraft laifi ne ko overdraft kuma sai yana yankewa a kansa yana zuwa yana cin bashi da ruwa kuma sai abin ya zo kasuwar ba ta gudana to don haka sai ya ji tsoro cewa kai in bai daina mu'amala da bankin nan ba wata rana gidan da kake ciki ma sai ka ga an zo ana kada masa kararrawa kai gara mutum wa kansa kiyamun laili gara ma bankin nan kawai mutum ya rabu da su ba don Allah ya tubo ba ba taubatul nasuha ba ce yayi ne saboda gudun kaba masa taflis wa nahwi zalika min al-ilal allati yattahiu fi sihhatiha da abin da ya kama da irin waɗannan daga cikin illoli waɗanda za su yi suka a ingancin tuba wa khulusi halillahi azza wa jalla wanda zai illa ga tsarkinta ga Allah subhanahu wata'ala ita tuba ana so a yi ta ne saboda wa saboda Allah girman Allah aka bi shi aka ji tsoro na kamunsa kwaɗayin abin da yake wajensa ake na lada saboda in an tuba zai bayar sulhu ake so a yi da ubangiji shi saka aka daina wannan alabashi in wata niyyar za ta zo a baya bai bi ce ya rakiya ce kuma ba ita ce asali ba mun gane ko ba laifi bane mutum ya tuba daga shan giya saboda Allah ya tuba kuma amma yana tunanin cewa kuma ma in ya daina shan giyan nan lafiyarsa ma za ta fi inganci kuma ma in ya daina shan sigarin nan zai ma fi samun lafiya kwarnafin ne ya daina cin jerusil da sauransu to kaga wannan ta biyo baya ne asali tuba ne yayi saboda wa saboda to wannan ba laifi bace to malam yace yanzu guda nawa aka gaya mana kenan ibnu qayyim ya faɗa abubuwa nawa abubuwa guda uku ko wanda suka ta'allaka da tubatun nasuha sai ce fal awwalu na farko a cikinsu ya ta'allaku bima ya tubu minhu ya ɗamfara ne ga abin da za ka tuba daga gare shi wanne ne na farko ku koma baya ta'amimu dhunubi wastighraquha biha ko bihaythu la tad'u dhanban illa tanawalat gamewa zanubin da tubar shine yace shar'i na farkon nan ya ta'allaku bima ya tubu minhu ya ɗamfara ya rataye ne da abin da za a tuba daga gare shi wato abin da za a tuba daga gare shi ya zama tubar ta gane shi ko ina ko wani sakonsa ta shiga yadda ba za ta bar wani gyauro ba za ta bar wani tres ba za ta bar wani gurbi na wannan laifin ba ta gane shi gaba ɗaya tuba ne daga dukkansa wal awsatu na tsakiyan kuma wanne ne tsakiya na biyu kenan ko ijma'ul azmi was sidqi bikiltaiha alaiha ko mutum ya tattara kyakkyawan nufi da ƙudiri da azama baki ɗayansu a kayan tubacce ita ɗin zai yi sai ce shi wannan ya ta'allaku bi zati ta'ibi ya race ne ga shi mai tuba ko haka ba ai shi ne mai ƙudirin to sharafin da ake so ya cika ke wasu na uku kuma shine ne takhlisuha min ash-shawa'ib wal ilal al-qadihati fi ikhlasiha ko a tsamar da ita daga dukkan wani abu wasu illoli waɗanda za su iya suka daga tsarkin niyyarta shi kuma wannan na uku shine malai ce ta'allaku bi man yatubu ilayhi ya rataye ne ga wanda za a tuba zuwa gare shi waye za a tuba zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala shi yana so ikhlasi duk aikin da za a masa tuba ce sallah ce wa duk alalillahi dinul khalis shi tsarkakaccen abu yake so na kudiri ne na aikin gaba ne na furuci ne tsarkakakke Allah yake so Allah ka ba mu tsarkin niyya don haka ibn al-qayyim yace fa nusfu tauba don haka ashe nasiha a tuba ko kuma ingantacciyar tuba kenan shine as-sidqu fiha ayi gaskiya a cikinta wal ikhlasu a tsarkake niyya a cikinta wa ta'mimu dhunubi biha kuma tubar ta gane dukkan zunubi kar ta basiri wala raiba anna hadhihi at-tawbata tastalzimu al-istighfar kuma lalle ba makawa irin wannan tuba da ta cika waɗannan abubuwa guda uku asirku fiha wal ikhlasu wa ta'amimu dhunubi to kunallai sai ta lazimci yin istighfar dan ba za a samu asirku fiha ba tare da mutum yana furta istighfar a zuciya ba a bakin sa wa tatabammana ko kuma sai ta tattara ma'anar istighfar a waje da ciki wa tamhu jami'ar dhunubi kuma babu makawa za ta shafe dukkan zunubin da bawa yi wa hi akmalu ma yaqulu min at-tauba wannan shine mafi cikar tuba da bawa zai zuwa ga Allah Allah ka ba mu ikon taubatar da su wannan shi ne abin da ibn al-qayyim ya ambata cikin wannan littafi nasa madabtu salih wa tawbatul abdi ila Allah tubar da bawa zai yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mahfuzatan bi tawbatin min Allah alayhi qablaha ka sani duk tubar da kai zuwa ga Allah to tsarariya ce da tubar da Allah ya maka kafin kai kai taka tubar ba yadda za a yi bawa ya tuba zuwa ga Allah ba tare da Allah ne ya fara masa tubar ba mun gane wa tawbatin min ba'daha da kuma tubar da Allah zai maka bayan kai da haka ashe kenan tubar da bawa ya yi ma Ubangiji tana tsakanin baka ne na tubar Allah kafin ya tuban dama Allah ya masa tuba da ya tasa tuban kuma sai Allah ya sake masa kuma wata tuba fa tawbatu baina tawbatayn min rabbi da haka tubarsa tana tsakanin baka ne tuba guda biyu ne daga ubangijinsa sabiqatan wanda ta rigaye shi walahikatan da kuma wanda take zuwa nan tare da tasa wannan ta riga tasa kuma yana yin tasan kuma wata ta sake zuwa da aka ta masa ta masa kuri fa innahu taba alayhi to kenan Allah ya tuba gabawa a irin wannan tsari awwalan abu na farko mala yace idnan wa tawfiqan wa ilhaman fataba al-abd fataba Allah alayhi fataba Allah alayhi wato ita ta farko ɗin da aka ce idan bawa ya tuba zuwa ga Allah to tubar Allah ne ta mata baka ta nan kafin ya tasa Allah ya masa yana yin tasa Allah ya sake masa wata to ita wannan kafin shi ya tasa ɗin wadda Allah ya masa shi ne a waɗannan matakai idnan wa tawfiqan wa ilhaqa sai da Allah ya masa izinin tuba وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين wannan ta yi umumi ga dukkan ayyuka ne haka duk wanda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da farkon lamarin sai da Allah ya masa izini wallahu ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim shi yake nusar da bawa to kaga sai da Allah ya masa izini wa tawfiqan kuma ya datar da shi annabi Adam alaihi salam lokacin da ya tuba zuwa ga Allah dangane da abin da suka yi. Fatalaka Adamu min rabbihi kalimati. Talaki kafin ya talakin ai sai da ya tuba. Ko ba haka bane? Ai sai da ya nadama. To wannan nadama shine Allah ya masa izini ya yi nadama. Ya fahimci cewa ya laifi. Fahimtar da ya yi ya laifi kuma ya azama akan zai tuba ga Allah izini ne Allah ya masa sannan kuma sai ya samu talaki daga wajen ubangiji shine tawfiki Allah ya tawfiki ya bashi tawfiki sai kuma yace fataba alaihi kaga ita ce wannan ta zo saniya ko ta biyun ke to idnan da farko Allah ta'ala ya masa izini wa tawfiqan ya datar da shi ga yin tuba wa ilhaman kuma ya kimsa masa tuba annabi adam kinsa masa akai shi da matarsa qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kafi sai Allah musu ilhamin abin da za su faɗa shine kuma sai yace fataba alaihi to don haka ashe farko sai Allah ya maka tuba ta wajen maka izinin yin tuba ya datar da kai zuwa ga neman tuba sannan kuma ya kimsa maka tuban wallahi kai dan gata ne duk wanda ya tuba zuwa ga Allah dan gatan Allah ne wanda Allah baya san sa bashi da matsayi bai da daraja Allah baya datar da shi zuwa ga tuba sai ta laifin sa ya ga daidai ne kuma ko yana ganin ba daidai bane ba zai tuba ba ya san laifi ne kuma ya san kiyamar ba daɗi in an je da wannan aikin amma ba zai tuba ba bai da gata shi wanda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala dan gatan Allah don haka fatabal abdu sai da Allah ya datar da shi ga waɗannan abubuwa an masa izini an datar da shi an kimsa masa tubar tukunna shi sai ba wannan tuba fatabal lahu alaihi thaniyan sai kuma Allah ya sake masa tuba karo na biyu thaniyan ita kuma tuba ta biyun qabulan wa isabatan bayan da Allah ya bawa wannan gatan tun kafin ya tuba to bayan da ya tuban kuma sai Allah ya amshi tubar tasa wa isabatan kuma sai Allah ya bashi lada akan tubar tasa wa zalika liqaulihi azza wa jalla wannan kuma Allah madaukaki ya faɗa dangane da su Ka'ab ibn Malik الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض الله يتي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم yanzu tuba nawa ka faɗa na ku kirga ko maka ma tuba nawa ka faɗa a cikin aya wa zannu Allah malja'a min Allah thumma taba alaihim ta farko liyatubu ta biyu inna allaha huwa tawwabur rahim kaga nan ma sai aka nuna tuba guda uku ne tasu ce kuma tsakiyar yanka guda Allah ta'ala ya ce kuma haka nan aka yi adafi akan ayoyin baya ala salatati alladhina khulifu kuma Allah ya yi tuba ga waɗannan ya yafe ga waɗannan mutum uku waɗanda aka jingina al'amarinsu. Kullifu, Ka'ab ya fassara mana abin da ake nufi, ba wai ana nufin waɗanda suka ƙi suka noke ba ne. E, kullifu aka ce, wa ala salafatin ba ce aka ce wa ala salafatin ladina khalafu ba, ko khallafu, wa ala salafatin ladina kullifu wanda aka jingina al'amarinsu. tsawon kwana hamsin da uku tukun na ƙur'ani ya sauka hatta idza baqat alaihim al-ard har sai da ƙasa ta musu kunci duk inda suka shiga madina ba mai kula su bima rahubat duda yalwatta wa baqat alaihim anfusuhum kai rayukan su ma suka kuntata musu lokacin da ayar ta sauka ka'ab ya ce wallahi ina cikin halin da Allah ya saukar da ayar duk da fadin gidansa da yalwar gidansa rukun kwana ya hawi kwana ayat ta sauka annabi kuma bayan sallar asubahi ko kafin sallar asubahi ana sallar asubahi annabi ya karanta ya ce aje a gaya wa ka wani ya su kwano doki ya zo yi masa albushi an yafe maka kes ɗinka yanzu discharge and acquitted kai ba ma discharge and acquitted ba hatta karan tukwici na shiga aljanna wa zannu Allah malja'a min Allah ai tayakkanu suka tabbatar da cewa ashe fa ba a samun mafaka daga wajen Allah illa ilaihi sai in wajensa aka koma ka isa kubuta daga Allah in bagonsa ka je ba da biyayya thumma taba alai sai Allah ya tuba a gare su li tubu domin su din ma su tuba inna Allah domin Allah huwa tawwabu shine mai yawan tuba ga bayansa da suka tuba arrahimu mai jin kai yanzu tubar Allah ta yi ne ta yi kuri a tubarsu ashe kafin bawa ya tuba sai ya samu taufiki izini wadda taufiki da kuma ilhami daga wajen ubangiji sai ya tuba in ya tuba kuma sai Allah ya biya masa da tuba ita ce kabuli Allah ya amshi tubar tasa ya yafe masa kuma ya bashi tukuici akan abin da ya aikata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amshi tubar mu Allah ya dora mu akan turba madaidaiciya abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu ala da ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure kuma da roƙo Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka